الرحمن الرجيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ina ƙara taya mu murna da Allah ya sake ara mana lokaci cikin rahamarsa ya ba mu damar dawowa wannan masallaci mai tarin albarka wato masallacin hajj abubakar aliyu allah ubangiji ya mishi rahama allah ya gafarta mishi wadda har kullum ina jin daɗin wannan masallaci wadda ya ce ta yi wa mahaifinta waƙafi domin allah subhanahu wa ta'ala ya riƙa kai mishi ladan dukkanin alkhairin da aka aikata a cikin wannan ɗaki mai albarka sake riskar kwana a cikin ramadan ko yini ko dare ba karamar alfarma ba ce da allah subhanahu wata'ala ya ƙara yi mana domin yanzu muka duba wasu mun yi ramadan ɗin farko da su amma daga na kuma sai allah ya musu wa'adin komawa a gare shi amma mu sai muka ƙara samun aron lokacin muke tafiya a ciki ko muke ibadar to da fatan allah ya sa za mu ƙara zajircewa domin wannan rabota da Allah ya bamu alhamdulillah ga shugaba ta iso dama sakamakon wani babban uzuri gingime mai da ya rike ta take wanzarwa wanda a kullum aka tashi aikin ne a gida aikin ne a masallaci aikin ne wanda tun da za hankalinta yana tattara a wannan masallaci dai ruhinta ne a gida amma hankalinta yana nan to alhamdulillah yanzu za ta dora mana a yadda muka zakata a karatunmu na wancan sati idan ba mu manta ba da fatan mata za a nutsu za a ba da hankali kamar yadda aka saba bayarwa kuma yau na ga yaran mutum dan ƙarin Allah ai kokari a kula da su sannan batun fitsari mutum na masallaci dakin Allah ne akwai wadda aka samu ranar sun zo da yaro ba famfas ya yi fitsari kuma ta kama hanya ta fita haka ki tuna dukkan wanda ya zo ya ibada akan wannan najasa laifin a gare ki ne domin mi shi yaro ba shi da hankali ke kika kawo shi kuma shi wanda zai sallah wajen bai san an yi wannan an zama na tasar ba amma ki iya tafiya gida haba jama'a idan a ɗakin ki ne za ki iya gaskiya mata mu gyara mu ji tsoron Allah duk mai zuwa masallaci ya kamata a ce tana amfani da abin da take ci Allah subhanahu wataala ya dacar da mu
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A bisa makarata na ba da haƙuri, na fata Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe min ya yafe muku. Game da magana da aka faɗa ta masu fitsari, laifin yan agaji ne. Ya aka kuka kalli yaran da basu dace su zauna ba kuka basu a masallaci. Akwai abin da ya kamata na tsari, ku duba ku gani. wacce bata san ciwon kanta ba ba ta jin kunyar ubangiji za ta zo ɗakin Allah ta yada najasa ta kuma bar shi a gurin bai kamata a batta ba kuma ina ganin duk wanda ma ya san ya fito don neman ilimi ne gaskiyar magana sai ina ganin ai tsaftatuwa wani sashi ne na imani domin annabi ya gaya mana annazafatu minal iman duk wanda suke zuwa babu tsari na ilimi gaskiya dama ba ilimi suka zo ɗauka ba kila suna tsammanin banda za mu ce a kawo takardun marayu ne ko to asusun marayun ba nauyi kila ma ba za mu kira ba mu karatu muka ce a zo a ji rabon marayu ribar kafa ne ba shi muka fito domin sa ba gaskiyar magana wanda ɗan ta ƙarami ne bai da famfas yan agaji ku zagaya ta fita baranta ta zauna fi sabilillahi bayan da za a ce mata sun zo sun tare sun yi karatu kuma an samu matsalar wai fitsari ba tare da an tsarkake gurin ba kuma an fita yaushe za a gyara wannan ba daidai ba ne Allah ta'ala ya samu dace karanta mana aya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ba mu labari game da hidimar Yahudawa. Allah ta'ala yake gaya wa annaba alaihi salatu wassalam, walantar da ankal Yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahu. Da Yahudawa da Nasarawa, wayannan mutanen ba za su taɓa yadda da kai ba, ba za su taɓa gamsuwa da kai ba. duk sanda kake ku zauna da su lafiya ba fa za su karɓa ba wani sharaɗi ne zai sa su yadda sai ce hatta tattabi'a millatahum har sai in kai ka dawo ka bi shiryar su ka bi hanyar tafarkin da suke bi to nan ne za su yadda da kai amma ba dai su su ban nasu addinin su dawo su bi ka ba to kun ga wannan daga wannan lokacin annabi ya san suwaye yahudawa kuma ya san wani irin zama zai yi da su tunda Allah ya nuna masa ba fa za su dawo su mi kauya ba Allah ta'ala ya ce kul ka ce musu inna hudallahi wal huda lalle shiriyar Allah ita ce shiriya duk wata hanya da ba ta Allah ba abin neman tsari ce duk wata hanya da aka tsince ta bisa kakanni a'a kakanni na haka na tashi naji suna yi magabata na haka suke yi ba shiriyar Allah bane Allah ta'ala yace ba wata shiriya sai abin da yazo bisa tafarkin sunna da kitab Allah yace wal inid da ba'at ahwa'ahum ba'da allazi ma ja ba'da allazi ja'aka min al-ilmi ma laka min Allah min waliyyin wala nasir yace idan ka bi kuma san ran nasu kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda su ba za su yadda ba da abin da ka zo da shi an bayyana masa cewa hanyar Allah ita ce Allah ita ce shiriya to amma idan ka bi san ransu bayan kuma me gaskiya ta zo maka an baka ilimi daga Allah subhanahu wataala yace malaka min Allah min waliyin wala nasir in ka kauce wa hanyar Allah ka bi su to fa ka gane baka da wani majibincin al'amarinka kuma bayan Allah ba kuma da baka kuma da wani wanda zai baka taimako kuma bayan Allah su idan har ma ka nemi yadda su haɗin kansu to fa babu abin da za su amfani da kai sai bata bismillah
الذين آتيناهم الكتاب يسرونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون
الله سبحانه وتعالى يسير الذين atainahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawatihi wa'annan waɗanda muka ba su littafin mu suke karanta shi gaskiyar karantawa ulaika yu'minuna bi to wa'annan sune suka yadda da shi kamar yaya duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi wani nau'i na Qur'ani wani bangare na Qur'ani haddar izu biyar kike da ita adar izu biyu kike da ita talatin kike da shi ɗari kike da shi amin sittin kike da shi ƙarshe ko duk abin da kike da shi dai daga ƙur'ani daga izu ɗaya har zuwa sittin to waɗanda aka ba su wannan sannan suka kasance suna tilawarsa gaskiyar tilawa to ko waɗannan su ne suka yadda da ƙur'ani suka yadda da Allah subhanahu wataala kenan ashe idan har kina da haddar wani bangare kika kasance kina wasa da shi kika kasance biki damu da ki duba ba to baki gaskanta qur'ani ba wannan shine kalubalen da yake samun yaran mu ƴan mata kalubalen da yake samun mahaddatan mu daga wata ɗaya baya zuwa hudu kowa ta duba wata makaranta ce aka je ta je ta sauka wacce da wacce ce ɗalibai nawa ne a waccan makarantar ɗalibai nawa ne a waccan makarantar in kin gamsu da wannan zaki fahimta kullun samun ƙarin mahaddata ake yi amma matsalar mu shine daga lokacin da yarinyar ki ta hadda sai ki sa waranki ita ma ta sa waranta a ai ita ta sauki ita wance kwana biyu ba kya zuwa makaranta a ai mun kin gama zuwa makaranta aikin yi sauka sannan ne ma kika fara jan ɗamarar ki ta neman ilimi. Mun sauka ta farko, wallahi yawancinta ana yin ta ne. Sun yi haddar talatin, arba'in wani ma har sun kai sittin ɗin, amma fa babu hadisai a kansu. Ba su san kuma hukunce-hukunce na fikihu ba. Sun zama mai kamar jaki da kayan kara. sai mi ta murna wance ta yi hadda wance ta yi hadda ki mata sadaka a mata anko a mata yake holda a yi kaza a yi kaza a raba amma baki fara tunanin to yanzu kuma me ya kamata ta yi mataki na gaba ba su ma kansu wasu makarantun ba su kawo wani tsari da za a sahihantar da karatun a kuma maimaita shi har a kawo gandun samun fahimtarsa ba to wannan kalubale ne a gare mu tamkar biki yadda da shi bane inji Allah subhanahu wataala yace wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun duk wanda ya kafirce masa madadin kai ta tilawarsa ka sake shi ka bar shi Allah ta'ala yace waɗannan su ne masu hasara da Allah akwai hasara ko babu shi Qur'ani idan kika bar shi da yini daya zai barki da kwana daya in kika bar shi da kwana ɗaya zai bar ki da sati ɗaya ki yi ta ja kina dubawa wata ran za ki ji kamar surar ma biki taɓa yin ta ba in kika ɗauko kina yi sai ki ji kina haɗa baki da ƙyar haka ƙur'ani yake masu maimaita shi kuma kullun zama ya musu yake kamar karatun sallah to wannan dama Allah ne ya faɗa in ka yadda da shi duk iya abin da Allah ya taskance miki kika mallake shi to karki sakaci karki lagwalagwa da shi ko da iya alamtar kaifa ne zuwa nas so mahaddata kalubalen ku in kun ga dama ku ajiye littafi in kun ga dama ku je ku ku yi tilawarsa haƙƙa tilawatihi domin qur'ani zai ce tan masu masu karatun sa ranar alkiyama za a zo filin alkiyama kowa yana rikice kowa yana dimauce ranar da wanda bai miki magani uba ko ɗa bashi da rana a gurinki ke kai kikin dubulbulce kina ganin ma da me za ki iya tsira sallata ta cika ihsani na ya cika menene ma nake da shi ne ƙur'ani sai ya zo miki yana ce shi ne wannan wanda ya hana ki baccin nan shi ne wannan wanda kika kasance kin ɗauki rayuwarki kin ɗan fara tare da shi ya yi alkawarin yau shi ne zai cece ki malama suka ce akwai bakara akwai ali imran su ma wa'annan wani bangare ne na ƙur'ani za su zo su su kaɗai su ma suna rigeggeniyar ƙwatan mahaddatansu in kika kasance duk bikin haddace su sai a rasa wace ce za ta karbe ki kowa yana so shi ne zai zama ya cece ki ga can kuma wata wanda ta zama ta sake shi ta yi hasarar abin da ta sani sai dai ta waiwaye tana kallon so duk wanda ta san ta san ƙur'ani don Allah kada ta zama raguwa. Mafi ƙanƙantar tilawa malama suka ce kar ki sake biki tilawar izu biyu a rana ba. Aƙalla a wata ki sauka ko? Izu biyu dai a rana. Minti talatin ne fa. kika ware minti talatin a cikin awa ashirin da hudu da kika mallaka don Allah me kika yi hasara a ciki wannan su ne mafiya kankanta masu raunin hadda wanda suke da kokari kuma za su yi abin da za su iya Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya kimsa mana son Qur'ani da son fahimtarsa
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يق- ولا يقبل منها ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون
Allah subhanahu wata'ala ya ce ya bani Isra'il uskuru ni'mati Allah laulati ya bani Isra'il uskuru ni'mati allati an'amta alaikum wa anni faddaltukum alal alamin ya ku bani Isra'il ku ambata yawa yawan ni'imar da muka yi muku sannan muka ɗaukaka ku muka fifita ku akan sauran mutane Banu Isra'il suna cikin mutane mafiya samun ni'imomi ga Allah subhanahu wa ta'ala, amma sun kasance a hakan ma bijirewa suke. Banu Isra- eh, Isra'il su ne fa mutanen nan da aka sauko musu da abincinsu daga sama, amma haka suka da suka ce me su a canja musu da abin da ake nomawa daga ƙasa. a baka soyayyen nama a baka madara a baka zuma ka ce a a bari dai noma gero ne tuwon biski da Allah butulci ne ko ba butulci ba wannan shine halin banu Isra'il banu Isra'il su ne wanda rashin ruwa ya musu yawa amma Allah ta'ala ya ce annabi Musa ya daki ƙasa za a samar da marmaro ya fito kowace ƙabila da marmaranta ita da al'ummata su sha anan wayannan su sha anan a lokacin da kafiran maka suka yi wa annabi tawaye sun ce idan kai manzo ne to ir wannan rashin ruwan da muke ciki a samar wa kowa mababbugar ruwa a cikin gidansa sai mu gane kai manzo ne kun ga su ba a musu ba amma mutanen banu isra'il da suka nema an musu to shine Allah ya ce ku duba irin wayannan ni'imomin ku ambaci ni'imomin da muka yi muku muka dawo muka ɗaukaka ku a kayan mutane. Kama Allah yana goranta musu ne ba su da godiya. To, duk wanda Allah zai yi mata wata ni'ima ko wata falala, har kullum ba ta gamsu an mata falala ba, kullum gabanta take dubawa wanta ta fita, to ba za ta taɓa zama mutumiyar kirki ba. duk kaskanci da Allah ya jarrabe ki duk talauci da Allah ya jarrabe ki wallahi wata tana nan ƙasa da ke in zannuwa ne damuwar ki zannuwa na biyu kaɗai yanzu daga na wanke sai na jira wata ɗaya ne da ita gida ne da kokunta tacce kina ganin Allah bai miki gata ba wata haya take yi hayar kike biya kina jaje kina maimaitawa wata bata san hayar ba na alfurma take zaune a hakan dare ɗaya a ce mata tashi ki bar gurin akan ci kike jaje da ƙyar muke ɗaura tukunya ɗaya wallahi sai a ina ba a ɗaura ba sai na dare kaɗai wasu suna nan sai sun yi kwana biyu ba su ɗaura tukunyarsu baki gode wa Allah ba da har gobe kina cikin tunaninki kina cikin hankalinki talaucin bai fitar da ke a hankalinki ba kin gode wa Allah sannan ya baki lafiya ai cin da kike kwadayi dan kina da lafiya ne wala ga abinci na jere gaban mara lafiya ana lallamin sa a baki ana bashi ba zai iya ci ba ni'imar lafiya ba karamar abin a duba ta bane kuma abu ne da ya kamata ita kadai ta saki kiwa Allah subhanahu wata'ala godiya domin wani mai kuɗin duk kuɗinsa yanzu ke duk jarabar mu da kwaɗayinmu ya ƙare a ka ci nama ina ma kimiyyar ki da nama to wani ga kuɗin kamar ya kashe an masa dokar cin nama bai isa ya ci nama ba in ya sa tsoka ɗaya nan asibiti zai kwana biki gode wa Allah ba da ya barki da lafiyar taki to duk kankantar ni'ima mutum yayi shiru duk sanda ka kwanta ki tuna Allah ya yi miki kai iya rayuwa da ya miki daga aifuwarki zuwa yanzu da kike raye a wannan lokacin ni'ima ce domin wata ta mutu tun kafin wannan lokacin tuntuni kuma wallahi ba wata ta shirya ta mutu ba kuma wata take so ta mutu wannan sunna ce ta rayuwar dan adam kowa ana ɗaukar sa ne in lokacin sa yayi ba dan shi din ya shirya ko yana so ya tafi ba baki gode ba jiya wanta ta tafi shekaran jiya wanta ta tafi ke har yau kina nan so godiya da zamu yi wa Allah subhanahu wata'ala da ya ja rayuwar mu tai tsayi shine yawaita aikin alkhairi dan duk wanda rayuwarsa tai tsayi aikin alkhairinsa ya yi tsayi to ya ci ribar rayuwa wanda rayuwarsa ta yi nisa aikin alkhairinsa ya yi karanci wannan ya yi hasarar rayuwa ga ka kana raye amma littafin ba kullum littafin ka bai ɗaukaka kana nan tamkar mace ce Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon yin aiki daga zuciyarmu har gaban jikinmu Allah ya ce wattaqu yawmal la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbal minha adlun wala tanfa'uha shafa'a wala hum yunsarun Allah subhanahu wata'ala ya ce mu ji tsoron wata rana mu ji tsoron wani wuni wanda wani ba zai amfana wani komai ba kuma a wannan gunin ba a karban musanya kamar yaya musanya malama suka ce yanzu idan a nan duniya ne ku tambayi 'yan jami'a sai suka yi jarrabawa ana neman 9 credit ke sai kike da biyar ko shida sun iya bi ta baya je su dan ba da wani cin hanci a ba su wannan abin da suke bukata shine sun yi musayar abin da suke da shi zuwa ga abin da suke so ko? to a wannan ranar ba a karɓan musaya wa za ki tunkara kai ina ma kike da abin da za ki bayar ɗin a miki canjin dukiya ne baki da ita aikinki kuma daman bai cika ba ma barantana har ki ɗauka ki kasuwanci da shi Allah ya ce ba kuma a karɓan ceto a hannun wani sannan ba a samun wani taimako a gurin wani Allah. Wannan rana abin tsoro ce ko ba abin tsoro ba ne, abin mu yi ƙoƙari ne mu mata tanadi, ko ba mu sake sakaka kawai ta zo ta same mu. Lahira kamata ya yi mu mu neme ta, kada mu sake ita ta neme mu. Idan ta neme ki biki shirya ba, kin yi hasarar kwanakinki. ki. amma kullum ya zama neman ta kike da ayyukanki na alkhairi gwalgwadon abin da zaki iya Allah sai ya cika miki da rahamarsa da ni'imarsa
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهد الظالمين
الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن Allah ya ce ka ambaci lokacin da muka ita me ake cewa kalmar ne da Hausa lokacin da muka jarrabe shi da wa'ansu kalmomi fa atamma hun sai ya cika su Ibtila'i kamar da Hausa ai muna cewa masifu ko ko bala'o'i to a lokacin da aka jarrabi Annabi Ibrahim da ibtila'i na wasu kalmomi amma Allah subhanahu wata'ala ya ce a atammahu sai ya cika su bai gaza ba duk abin da aka mishi umarni sai ya aikata kalmomin malama suka ce sun fara da misali an saka shi tsarki ashe aka fara saukarwa tsarki domin tsarki kusan sharaɗi ne na ibada duk wata ibada da ba tsarki lalatacciya ce aka ce an yi mishi zancen gargaɗi daga kurkurar baki da shekar hanci da yin aswaki da aske gashin mara da aske gashin hamata da cika gemun da rage gashin baki sai irin su yankan farce kai ƙarshe ma cikin manyan jarrabawar an saka shi yayi mai kaciya wa kansa yana babban mutum Wainan abubuwa wani abu ne da da a musulunci ba a san su ba, musamman yin kaciya haka suke rayuwa yadda suka zo haka suke komawa. Yanzu Allah sai ya kawo sharaɗin kaciya a kan girmansa, kuma sannan a lokacin babu aska da take yin yankan a kan lokaci. Aka ce dutse ya ɗauka ya haɗa da dutse ya datse kansa da kansa, wani irin bala'i ya samu. Allah sai ya ambaci kalmar da ibtila'i. bala'in da ya riska ya ce fa'atan mahun sai ya cika Allah subhanahu wata'ala ya ce tun da kai mai biyayya ne duk abin da muka ce ka yi kayi ya ce ƙala inni ja'iluka linnasi imama to yanzu mun sanya ka a bayan ƙasa mun sanya ka a doron ƙasa ka zamo shugaba ko jagora duk wanda Allah ya jarrabe shi jarrabawa ku saka ido ku kalla bayan jarrabawar akwai alkhairai sai ki samu wani wanda ba a ɗauke shi komai ba wani wanda ake cin zarafinsa safiya da maraice wanda aka yi masa rukon sakainar kashi a gida wala Allah uwarsa ta mutu ko uwarsa ta bar gidan ki ga yana ta gararan ba abinci ma in baya na aka raba ba sai an ajiye mishi ba bai da wata kula in Allah ya tashi jarrabar wannan jarrabawar da ya shi to a ƙarshe shi zai zawo ya ɗauke hidimomin gidansu mafi akasarin masu ɗaukakan nan ku binciki tarihinsu a baya wallahi duk wanda Allah ya ɗaukaka a baya ya sha wahala kai mu buga misali da manzon zira annabi alaihi salatu wassalam ya tashi maraya gaba da baya duk wanda ya ɗauko rukunsa na ɗan wani lokaci sai wani dalili ya janyo a canja. Ya riski matsaloli iri-iri, ya zama har gudu yake bayan gari ya je ya zauna. Saboda mi, saboda tsangwama. Amma da Allah ya tashi ɗaukaka shi, ƙarshe sai ya zama duk duniyar ana ƙarƙashin mulkinsa. ba iya garinsu ba saboda manzancin annabi alaihi salatu wassalam ya sha makance duniya da gunda ya je da wanda bai je ba ma don gunda bai je ba ma yayi ta aika sahabbansa sun kai sako ina jin daga cikin gwamnoninsa akwai zubair shi ya aika shi ƙasar yemen daga cikin kalmomin nasiha da ya masa lokacin da zai tafi ya ce mishi ya zubair za ka tafi gurin mutane waɗanda ahalil kitabi ne ba su san komai dangane da mu ba ba su kuma yadda da mu ba idan ka je na farko ka yi musu nasiha da su yadda da Allah ɗaya ne kuma ni manzon Allah ne ka gaya musu duk kalmomi sauƙaƙa na fahimta don su gamsu Allah ɗaya ne kuma ni manzan Allah ne ya ce idan ka yi nasarar haka ka musu umarni da sallah da zakka ya ja kunnensa ya ce kada ka zalunce su akan dukiyarsu game da zakka su fitar da iya hakkin Allah kada ka zalunce su akan dukiyarsa ku dubi sahabinsa managarci ya san shi ya san aikinsa amma yana gargaɗin shi akan wa akan wasu mutane halin kitabu wanda ma ba su shiga musuluncin ba saboda mi saboda cikar adalci mulkinsa ya game ko ina saboda haka tausayinsa yana nan har gun da bai je ba bai ma san su ba aka ce ya juya ya kalli madina sai ya ce mishi wala Allah haɗuwa ta da kai ta iya zama ta ƙarshe. Wala Allah kafin ka kawo ziyara Madina sai dai ka gifta kabarina. Amma ina maka albishir. Ni masoyana waɗanda suka cancanta su zama nawa, ni ma in zama nasu, su ne waɗanda suka yadda da Allah a ko'ina suke su ne nawa. kenan mun gamsu cewa matukar kin yadda Allah guda ɗaya ne to ke ma fa annabi yana tare da ki ke ma annabi ya ce masoyiyarsa ce daga cikin adalci da karamci da zai mana shine mu da bai gan mu ba ma ya ce mu masoyansa ne ma damar min yadda da Allah subhanahu wataala mun saka tsoronsa da biyayyarsa a cikin zuciyarmu wannan mulkin annabi kenan wanda bai keɓewa wani wani balaraban ƙauye da bai iya ma'amala ba ya zo ya samu sahabbai a gaban annabi ana ɗaukan karatu cikin farfajiyar masallaci kawai ya saki fitsari sahabbai suka zabura kai ya ce ku saurara ya bashi ya gama sai ya ce a je a ɗebo ruwa a je a fara a wurin aka je aka fara ya zo ya zauna gaban annabi sai ce Allah ya maka rahama da ni da kai ya Rasulullahi. Me yake nufi su waɗannan sahabban masu masa hayaniyar su bai musu wannan addu'ar. Shi kuma annabi alaihi salatu wassalam me yasa ya masa wannan uzurin shinan cewa shi mutumin ƙauye ne. Su ne da suka yi gari suka san darajar masallaci. Su ne da suka san annabi suka san darajar annabi. Shi yanzu ne ya zo ga annabi to a masa sassauci a karɓe shi da kalma mai sauƙi don ya san cewa addinin mai sauƙi ne. Wannan na daga cikin hikimar da'awa. Ka nuna wa wanda yake kwaɗayin shigowa cikin tafiyarka, kai al'amarinka masu sauƙi ne. kar ka dinga zafafawa kana a ta ai mu ina ai mu dole sai sai ka'ida ne da mu in ba ai kaza ba a'a in ba ai kaza ba annabi ma bai dora wannan layin a tunanin tsarin bin sa ba ku dubi dai fatirci irin na fir'auna amma Allah da ya tashi masa sako sai ya ce in an je a gaya masa magana sassauka wala Allah ko zai fahimce ku so duk mai ƙoƙarin ya yaƙi wani abu ba da zafi ake yi ba ba da hayaniya ake yi ba ba da hargowa ba a'a magana sassauƙa ta fahimta yadda harcenki zai zama ya gamsar da wanda kike kai mata saƙon annabi ibrahim sai ya ce ƙalawa min zuriyati Allah ya ce, La yana da ahadu zalimin. Allah subhanahu wata'ala ya ce, tun da shi an ce an mai da shi jagora, sai yake tambayar zuri'ar safa, shin jagorancin ya shafi duka zuri'arsa ne? Allah sai ya ce, shi fa alkawarinsa baya sadar da shi zuwa ga mutane azzalimai. Ma'ana dukkan zuri'ar annabi Ibrahim, har mu muna ciki ba. da annabi Ibrahim har Yahudi da Nasara kowa yana son sa shine wanda ya samu soyayyar kafirai da musulmai gaba daya to amma shi yanzu da ya nema mana cewa wannan shugabancin ko jagorancin ko wannan nasarorin duka jama'arsa ta duniya Allah sai ya ce alkhairansa ba sa kaiwa ga mutane azzalumai waye azzalumai wayanda suka ki karban tafiyar annabi alaihi salatu wassalam wanda ba su yadda da annabi ba ba su yi masa biyayya ba
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتكبوا من مقام إبراهيم مصلى وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين أن طهر بيتي للطائفين والآكفين والركع السجود
Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wa izza annal baita masabatan linnasi wa amna wattafizu min maqami ibrahima musalla Allah ta'ala ya ce mun sanya ɗakin kaba ɗaki mai daraja ya zame mana abun kai kawo a tsakaninmu wanda baya wadatar da zuciya da ta je gare shi duk wahala irin ta aikin hajji daga kin dawo zaki ji zuciyarki ta fara raya miki ina ma ki koma duk wanda bai taba zuwa ba kullun sai ya ce ya Allah ya kai mu gashi masu zuwan sun sha bada labarin wahalar da ake sha a cikin aikin amma bai taba sa musulmi mumuni ya ji cewa shi kan ba zai je ba kullun zuciyar kowa tana nan damfare ne ga wannan ɗakin to wannan sanyawa ce ta ubangiji dama haka yayi shi wanda ya je ma yana fata ya koma wanda bai je ba ma yana fata ya ji shi Allah ta'ala ya kai mu yace wa amnan kuma ya zamo amintacce duk bakin ciki da kunci da kike ji in Allah ya kai ki sai ya warkar miki da shi duk fushi da kike ji da wata a nan garinku in kika gamu da ita a Saudiya sai ki jikin mamanta akan me kike fushi da ita domin kafiran maka sun sha gamuwa da wani shi ya kashe mun ubana bai tashi ganin sa ba sai a harami yana dawafi shi ma yana dawafi sai ya ji ai bai da lokacin da zai yi masa ya tinkare shi da wani fada a wannan lokacin saboda me amincin da Allah ya saukar a gurin ba a tunkaran juna da fada duk wanda ya fusuki ma ya bata aikin shi Allah ya ce wattakizu min maqami Ibrahim musalla yace ku riki bangaren maqami Ibrahim ya zamo gurin da za ku dinga yin nafila a maqama Ibrahim wani dan guri ne a yanzu da zan ce aka kebe shi a farkon musulunci na na Aisha tace yana damfara ne da jikin ɗakin Kaaba kaman kaddara a yanzu da masu gini suke karbo post benci idan gini ya yi nisa sai su hau sama saboda su ci gaba da aiki ko? To a wancan lokacin da ba su da first benci, da ginin kaba ya yi nisa, annabi Ibrahim da annabi Ismail sai suka nemi wannan dutsen ya ɗan ɗaga kaɗan sai suka kawo shi jikin ɗakin. In ya hau sama shi sai ya dinga miƙa masa ƙasa yana ginawa suna turawa da dutsen kamar kurangar su kenan a wancan lokacin. saboda daraja irin ta annabta gurin da ya tsaya yake aikin sai da kafarsa ta fito gashi dai dutse ne mu yanzu mun taka dutse za ga gurbin sa to sai da kafarsa ta fito duk wanda ya je makka zai ganta baro baro aka ce lokacin annabi alaihi salatu wassalam haka wannan daki ai dutsen yake manna a jikin kaba haka nan lokacin abubakar amma lokacin sayyidina umar da yake mutum ne mai hange sai ya fara tsoron imanin mutane zai raunana wajen idan aka zo ɗawafi sai ya ga mutane suna shafan wannan dutsen kuma ba a saka shi daga cikin sharaɗin aiki a shafe shi ba sai ya ce a ja shi a mai da shi gabar da ɗakin yanzu yadda yake kenan a yanzu ma da gurin ya zama an ci gaba za ku ga an masa wani glass an killace shi bayan da za a yi madaman ka taɓa ɗin. Kuma Sayyidina Umar idan ya yi hukunci, ana gamsuwa da hukuncinsa domin sau da yawa ya sha yin magana sai Allah ya mata stam ta zama sharadi. Shi ne mutumin da ya kalli yadda ake shigar da fatu gidan annabi alaihi salatu wassalam. Ba tsari, dare ko rana za ka shigo ka ce annabi ya yi kaza ka ka faɗi uzurinka sai ce ya rasulillah anya ba za a sa hijabi tsakanin gidajenmu ba mu daina shigan ma juna in za a shiga kuma a suturta mata a ce sai ta saka ah, kaman mayafi dan na Aisha lokacin da wannan ibtila'i ya same ta sai ta ce sahabin da ya zo ya ɗauke ta a darbuka ah, amin bayan an manta ta kenan darbuka ta ta tafi babu ita a ciki yanzu wannan sahabin da ya zo ya ɗauke ta yace ta- yana kallo na sai ya yi istirja'i saboda mi ya san fuska ta a lokacin da babu hijabi kun ga kenan da suna kallon su baro baro sayyidina Umar shi ya fara kawo wannan shawarar yana faɗa sai Allah ya saukar da ayar hijab. Sayyidina Umar an ciyo yaƙi, annabi ya kalli kafuran maka, ya ce sahabbai ku ba da shawara me za a musu, a kashe su ko a karɓi fansa. Sayyidina Abubakar ya ba da shawara a karɓi fansa. Annabi ya karkata kan shawararsa. Sayyidina Umar ya ce ya Rasulillah ka bar mu kowa ya duba danginsa daga cikin wa'annan ya fille mar kayi. kowa ya duba dangin sai fille markayi annabi sai ya karɓi waccar shawara mai ɗan sauƙi ta abubakar da Allah ya tashi sai ya ce dama abin da Umar din ya faɗa suka yi to kazalika wannan eh, muƙama Ibrahim din kafin a fara yin nafila a gurin sayyidina Umar an ce shi ya fara cewa ya rasulullah wannan bangaren ba za mu dinga yin nafila raka'a bibbi a gurin ba don neman tabarraki sai Allah ya saukar da aya cewa me daga yanzu duk wanda ya dawafi sunna ne ya zo ya yi raka'a bi a wannan gurin so saboda haka dan yayi wani abu a musulunci bai jin sa bako hukuncin sa sau da yawa yakan tafi da hukuncin da Allah subhanahu wataala yake so وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود الله سبحانه وتعالى يسي وعهدنا كما مني القوري أما معلومة سكتي ووسع يكماتا بهوشي يفسر دمي مني وسيا ga annabi Ibrahim da annabi Ismail ma'ana wasu ayyuka ne aka saka su to malama sai suka ce Kosa Ibrahima wa Ismail game da me aka musu wasiya an tsakira baitiyar littafi su tsarkake wannan ɗakin ɗakin Kaba saboda masu yin dawafi wal akifin da masu yin itikaf wa ruka'is sujud da masu sallah da masu ruku'u da sujada sune masu sallah ko wa'ansu kuma suka ce a'a littafina da ma- ga masu dawafi ma'ana mahajjata da masu umra. Wal'akifina da zaunannu mazauna makka masu shigowa su yi ibada su fita, wa ruka'i sujud da masu sallah a kowane yanayi. Lalle su tsarkake wannan ɗakin, domin me ɗaki ne mai daraja, ɗaki ne da kuma aka ɗauki a yi masa hidima, don a yanzu ina jin ministry guda ne a wannan gurin. iya ɗakin kaba ministry ce guda za ku duba akwai tashoshin da suke nuna yadda ake ayyukansa wani aikinsa kaɗai 'yan shara ne wasu 'yan goge-goge ne wa'yansu 'yan shafa turare ne wa'yansu duka aiki kala-kala a gurin nan 24 hours ba a daina aiki a cikin harami umarni ne na Allah a tsarkake ɗakin tunda annabi Ibrahim da ah, ɗansa annabi Ismail suka fara a wancan lokacin har yau ba a daina ba kullum ma ƙara inganta aikin ake. Jin mai kallo zai ga akwai ayyuka da ake da hannu, akwai wanda suke da injina. Akwai ayyuka na sama injina wasu sai- wasu injina a sama suke. Hakan nan za ka ga kawai don me don a tsarkake ɗakin tunda alkawari ne na Allah ya ce a tsarkake ɗakin. Allah ta'ala ya ƙara tsarkake mana zukatanmu ya tsarkake mana guraren ibadarmu. Yanzu kenan mun ji cewa umarnin Allah ne ɗakin da ake bautar Allah a tsarkake shi. a za ke gaya mana akwai masu zuwa da sakaci su bar yaran su yi fitsari ba tare da sun gyara ba ba su ce wani ya gyara ba don ko ke biki gyara ba in kika ce wa yan agaji ga abin da aka yi a gurin nan, wallahi za su gyara ba su tafi su bar gurin ba so abun kunya ne a ce addinin ki ya dora ki akan abu ke ki ji ba sai kin yi ba wasu kuma dama daga gida ne fa an yi fitsarin za su tafi da kayan yana zarnin fitsari biki ji kunyar waɗanda suka zauna kusa da ke suna jin zarnin jikin ɗanki ba ai in za a zo masallaci tsafta ake yanzu kaddari aka ce in mun tashi a nan ƙarfe kaza ana neman ki a fada kowa sai ta duba zaninta mai dama dama ta ɗaura kowa sai ta yi wanka ta je ta fadar sarkin ina katago sai aka ce fadar Allah ake neman ki sai kika ji kawai bari ki tafi da kazan sarki so gashi nan mafi akasari dama sai in ce muku abinda muke karanta sai mu da samu ba wai kawai mu ne muka yanka muka faɗa muka ce ayi ba umarni ne na Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya samu dace
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير
Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wa tsala ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min as-samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir annabi ibrahim a lokacin da ya gama aikin ɗakin kaba sai roki Allah ya ce ya ubangiji ka azurta wannan garin ko wannan filin ka mai da shi gari ya ubangiji in ka mai da shi gari ya Allah ka azurta ma'abota garin kenan mazauna garin da 'ya'yan itatuwa domin 'ya'yan itatuwa shi ne mafi kamar nagarta ko kuma mafi ɗaukakar abinci su ne kaɗai abincin da za ki ci ba za a ce suna da wani side effect ba yanzu wadata ta ishe ki kullum sai kin ci nama duk da kika je ganin likita abin da zai fara hana ki shine nama ya miki illa kala kaza a jikinki haka nan in madara kika cika sha duk abin da kika gani wai yana ƙara lafiya in ya miki yawa yana ɓata lafiyar amma furut har yanzu ba a ce mana suna da matsala ba sai in kece kike da wata jinya ta kita daban to Allah shine ya ba mu labarin yadda Annabi Ibrahim ya roƙa wa mutanen Makka su zamo suna da wadatar kayan fruit kayan marmari zai ce ko? Kuma wani abun mamaki idan yanzu kice iya azare ne ake noma mangoro. Ya kaddara sai muka ce jama'ar suke da gwaiba. Haka duka kayan marmari muka raba su a kewayenmu. To wallahi makka ba ta nomawa. Amma albarkacin wannan addu'ar sun fi mu yawan mangoro da gwaiba a garinsu. kuma sun fi mu arahassa saboda mi addu'ar da kakanmu yayi a gurin idan iya shi zaki ci sai kin zaba in ai ba ce kala kala nau'i nau'i haka zaki gansu idan apple din nan ne kala kala kai kayan fruit sai kin samu wanda ki ma san sunansa ba kuma wani koda a garin ku fa ake nomawa su ba sa nomar komai ƙasarsu hamada ne ba gurin noma to amma duk abin da mai nomawa ya noma daga gun da yake za a ɗiba a kai musu hakanan su ma masu kiwatawa duk abin da suka kiwata daga gun da suka kiwata za a ɗiba a kai musu so ƙasa ce mai yalwar arziki kuma arzikin ba a ciki yake ɓuɓɓugowa ba ɗebo shi ake a kawo musu so ne yana daga cikin falalata addu'ar kakansu ko kakan muzanci sai ce man amana minhum billahi wal yawmil akhir shi lokacin da ya addu'ar ya killace wa'ansu mutanen da ya kamata a yi musu wannan gatar yace wa'anda suka yi imani da Allah da ranar lahira ka wadata su da 'ya'yan itatuwa ya Allah Allah sai ce wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa attaruhu ila azabin nar a'a wayanda suka kafirtan ma za mu je da su wani jin dadi na dan lokaci kankani shi yasa malama suke cewa a duniya kowa yana iya cin arzikin Allah har kafiri hasken rana a gidanki hasken rana a gidan kafiri iska ventilation da yake kada muna shekar numfashi akwai ta a gidanki a gidan kafiri saboda me alƙawarin da yayi cewa za su dan ji daɗi na dan wani lokaci sannan me ƙarshe kuma sai ya dawo ya jarabe su da azabar wutar jahannama wa bisal masir Allah subhanahu wata'ala yace makoma ta munana duk wanda aka ce ya kafurta ya yi rayuwar duniya shekara ashirin talatin arba'in duk daɗewar da ya yi duk wadatar da ya ga ya samu ƙarshe ya dawo ya mutu akan kafiri makomarsa ta munana amma duk wanda Allah ya jarraba da rayuwa kunci ko rashin daɗi matsatsi ko takura ya mutu akan imani shi kuma rayuwarsa ta yi kyau don wannan azabar da muke kalla wahala da muke tunanin muna sha bata da wani tasiri a tare da mu ranar alkiyama ba ma za ki taɓa tunowa kin ɗanɗana azaba a duniya ba bakin cikin da kika sha kullum kina faɗa an ni na san irin bakin cikin da nake ji a zuciyata ai kaza da kaza to za ki ji kin manta ne baki ji shi a zuciyata ki ba ma biki tuna a kwakwalwarki ba kuma shine rayuwa ta yi ta yi kyau Malama suka ce, Kai tan talaka da bai bi Allah ba, kana fama da talaucin rayuwa, kuma a hakan kake wa Allah fajirci? Ka ɗanɗana azaba a nan duniya, ka tafi ka ɗanɗana a lahira? So wa'inan abubuwan dubawa ne, in Allah ya jarabce ki da rayuwa, wahalhalun duniya, ko rayuwa ta wahala ta tarbiyyar yara ko rayuwa ta azabtarwa irin ta gidan miji kowa da irin jarrabawarta ta wata ba irin ta wata bane wata tana cikin kwanciyar hankali amma sai jarrabawar rashi wata kuma ga wadatar amma babu kwanciyar hankali dan takwallo daya ya hana ta bacci ya hana ta zama ya hana ta kwanciya kowa da irin tasa jarabara wata kuma ya mace ce ta ishe ta to amma wanda Allah ya bashi sa'a ya iya cinye jarrabawarsa ya dore akan neman yardar Allah akan hakan bai kauce ba yana neman dace a gurin Allah ya shiryar masa da zuri'a ya gyara shi ya gyara ƴaƴansa ka jure ka ci gaba da jurewa wallahi ranar alkiyama ba ma za ki tuno kin dandane irin wannan wahalar ba wasu mazajen ne azzalumai da gangan suke cutar da matan sai kika daure don me don girman Allah ke kin yadda aure da kika yi kin yi shi ne don ki sami yaddar Allah shi da yake cutar ki shi da ubangiji kar ki ce ke ma ai tun da kaza yake min ni ma ko wallahi sai nayi kaza matattakin nan da suke ta kawo takarda cewa mazajensu ko kula su ba sa yi ko ba sa musu magana ko babu wata ma'amala tsakaninsu su ne fa irin matayen da muke gaya musu ana ana muke faɗa muku ana kamo su a ɗakunan mazaje sun fita wai su ma bari su je sira muku wallahi wata ba tsantsar sha'awa bane da ita wauta ce na wai ita ma tun da bai damu da ita ba to bari ta je ta nemi biyan bukata a wani guri baki sani ba kin yi wasa da imanin kin yi wasa da mutuncinki yanzu a tsarin da hizba eh, take yi na fita ta hajjud abun kunya wani sharda da naga sun rubuta nake tambayan me yasa al'amura suka yi tsauri haka sai ce amira bara biki gani bane baki ga yanda ƙarshen ramadan cikin goman ƙarshe muka kamo mata uku a gurin namiji guda ɗaya ba yana lalata da su kuma da sallayarsa aka faɗa su wai sun fito sallah wannan fa matan azare fa wai kenan in ana faɗa ki ji kaman bakin ciki kaman ya fasa zuciyarki dan Allah da muke yin kishi da ƴar uwa mace da Allah ya haɗa mu aure ina kishin naki kika tafi ke da wata an haɗa ku ku ku uku yayi amfani da wannan yayi da wannan ya dawo yayi da ke dan Allah ina kishin namu ashe ƙarya ne bamu da kishi kawai hasada ce a zuciyarmu ba za mu zauna da junanmu lafiya ba duk wacce lalacewar ta ta kai ta tambayi fita ta hajjud kuma wai ta fita ta tafi ɗakin namiji wa iyaz billahi mutanen kirki suna neman dacewa a wa'inan kwanukan ke kuma kina neman tambatsewa a nan muka karanta cewa duk wani wanda ya riski watan ramadan ya yi aiki nagari cikin imani da kwaɗayin lada a gurin Allah an yafe mishi laifin da ya gabata. Ke kuma a sannan ne kike yin laifin. Me kike nufi da Allah? Don Allah wannan izgili ne ko ba izgili ba. An ce za a ninka miki lada, shi zunubin ɗauka kika ba ninka shi ake yi ba? Kuma kika shina daga Ramadan ɗin nan kwana nawa za ki ƙara ki mutu? wannan rashin sanin ranar mutuwarmu wannan rashin sanin ranar mutuwa shi shi kadai ya ishe ki dalili na ki mai da hankali ki dauki abin da ya dace na shirya a don haka iyaye mata yadda muke cikin masallacin nan mu yi wa kanmu alkawari ni na yadda wallahi na san ba zan saba wa Allah ba amma kuma na yi alkawarin dukkan dan da nake da shi sai na bibiye shi na ga wani irin riko yewa ibada wani irin riko yewa Allah subhanahu wataala wata irin ibada yake yi yaya tsarin sa yake cikin Ramadan kai wai ma meye dalilin da ba za mu hana fita tahajjud din nan bane ka duka yawanci yaran da suke fita tahajjud din nan na rantse da Allah wata a lokacin sallar farilla bata damu ba zan gaya muku gaskiya ƴaƴanmu ne ƴaƴan talakawa wallahi biki taba ga wata a mota babanta ya zo ya faka ta ba suna sallolinsu a cikin gida kuma wallahi sun fi mu mai da hankali gaskiyar malam alƙalin ne yace yan abuja mun yi wasa za su riga mu shiga aljanna yace ga kyauta ga sadaka ga ibada suna killace da yaransu su yi sallah tare da su ke kina can kina yaci kina bacci ita kuma wai ta fita tahajjud wani tahajjud za ka samu ga wanda bai tsaye da sallar farilla ba wallahi mafi akasarin 'yan matan nan ba su tsaye da sallar farilla ba kuma ba ku tsaya kun tsaya musu tsaye da sallar farillan ba an ce wancan kwata hayo ita kuwa haka take yanzu haka ta haka in kin biye ta tana nan tana kallo a waya kuma kin san kallon take yi a waya ƴan uwa mata kullum ina gaya mana idan baki abin da zai kai ki wuta ba yarki za ta yi abin da zai kai ki wuta kowa ta ji wa kanta ta yi alkawarin za ta saka ido a iyalanta. Ɗazu muka yi magana sayid na Umar ko? Ba a haramta sallar ‘ya mace a jam'i ba, amma gudun fitina, gudun me zai je ya zo, shi yake sawa a yi masa taka tsantsan. Tun da na ji ‘yar makonciyata da ta fita gagun da aka same ta, wallahi ba zan bar ‘yata ta fita ba. sai in kin gamsu tare za ku fita da ita ku je da ita ku dawo to ke ma me yasa ma ina na ce muku matan aure ne iyayen yara aka kamo su ashe mu din ma bamu tsarkaka ba barantana kuma wata yarki saboda haka mata Allah yana nan a ko'ina mu kuma muna nan dama an mana wata gata cewa ko inan mu masallaci ne kika yi sallah a uwar ɗakin ki masallaci ne kika yi sallah a falon ki masallaci ne duk gurin da kika yi sallah Allah yana nan yana kallon ki zai karba miki ni kan a yanzu yanda jiya na ji maganganu marasa daɗi wallahi na washi ta hajji ba na ba da goyon bayan a fitarta kuma wani abun ya ce min ɗaya daga cikin wanda suka kamo 'yar kasuwar kaji ne amma an same ta a kofar fada wai ta tafo ta hajjut a hanya ita aka kama ta abokin neman nata ya subuce amma ina za ki je ta ce ta hajjut daga wace anguwa ke ta nuna kasuwar kaji don Allah masallatai nawa ne a kasuwar kaji suke yin sallar ta hajjut kika jike sai kin tsallako nan kin tafo akwai gaskiya a tare da ke to fa yawanci fa abin da yake faruwa kenan kar yarki ta dame ki za ta fita za ta hajji za ta fita mene tarawihi duk ƙarya ne mata mu koyi killata yara mu ja su jiki mu yi musu nasiha kar ki ce sai kin zama malama ba wai malama tarin ilimi shine malinta ba isar da sakon shine malinta dama annabi ya ce mana ai uwa ita ce makaranta ta farko kullun ki ja yaran ki jiki ki musu nasiha ki gaya musu kalmomi da za su sa su gamsu cewa Allah subhanahu wata'ala yana kallon su a ko ina suke kuma duk abin da suka yi fa an rubuta akwai ranar da za a zo a daga muku littafin nan da kuka yi ki karanta da kanki mu wallahi duk abin da kika karanta sai kin yi recalling sai kin tuna san da kika aikata ba a mantawa da wannan nake cewa kowa ta shiga taitayinta kowa ta yi tunani game da iyalanmu yaranmu nan don Allah kar mu bari su kai mu wuta ki gargadi yarki ki jata jikinki ki fi kowa shinan sirrinta ki fi kowa shinan damuwarta ki yi ƙawance da ita domin me ki ribanci abin da yake cikin zuciyarta suna zurfafa ƙawance da wasu ne saboda ke biki mai da kansu ki kawa a tare da su ba Allah ta'ala ya samu dace Allah ya tsarkake mu ya tsarkake mana zuri'ar mu Allah ya raba mu da sharrin mutum da sharrin aljan da sharrin kanmu da kanmu domin mafi sharri shine sharrin kan mutum da kansa wani lokaci ke kanki abin da za ki sharranci kanki ya fi wanda shaidan zai dora ki a kansa wa subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik
alhamdulillah Allah ya saka wa malama da alkhairi ubangiji Allah ya sa mana mizani baki daya to yan uwa kun ji da yadda karatu ya kasance kamar ba ba za mu samu lokacin ta aliki ba gaskiya saboda har sha ɗaya da rabi ta yi kamar mun fara karatu na ga goma da ashirin ne ko a goma da ashirin muka fara karatu ba ki karu so ba lokacin to sai ku yi haƙuri da ni dai masu gorafin bana wani taliki yanayin lokaci ne malama kuma ta cikar spika sai a hankali da Allah sa mu alada bura kawai mu yi a yi haƙuri sai wani lokaci bura mu yi wani ɗin tambayoyi da aka samu wannan mai tambaya ta ce assalamu alaikum rahmatullah da fatan malama ta iso lafiya malama wata baiwar Allah ce take neman bukata take da bukatar a yi mata addu'a ta guda biyu ba su da lafiya a sa su addu'a Allah ba su lafiya sai kuma tace sai kuma tambaya akan azumi mutum ne yana azumi kuma amma yana da ulcer kuma ulcer ta riga da ta kama ta ta yi chronic idan ta yi azumin sai ta tashi to yaya za ta iya ciyarwa
idan likita ne ya tabbatar mata ba ita ta tabbatar wa kanta ba albishirin daga cikin kamen da aka yi last week a garin azare akwai yan ulcer group kawai daba ce ta yan ulcer su ci su sha su yan ulcer ne ƙaddin samari majiya ƙarfi na isan ba da fatawar ulcer ki tafi ki je ki gurin likita ya binciki ulcer ki wani mataki take shin za ki iya samun sauƙi daga baya ki biya asiminki sai ki sha lokacin da kika samu lafiya ki biya a'a ulcer ki ta kai ke ba za ki iya azumi ba kwata-kwata kuma ba za ta warke ba to wannan shine ake ba da damar ciyarwa amma ni ban san irin ulcer ki ba ke kika santa da kuma likitocin da kike gani koma asibiti ki bincike akan ulcer ki amma ni abin da nake jan hankalin mutane akai wallahi ulcer nan shedanu ne suke ƙara tirs- yadda da mu cewa muna da ita sharrin shedan ne kar ya barki ki yi aikin lada ki shiga aljanna Allah ta'ala ya samu dace
Shawarar ta ce Assalamu alaikum wa rahmatullah da fatan malama ta iso lafiya. Allah ya sa haka amin. Ta ce malama tambaya ta menene hukuncin wanda yake ci ya ci dukiyar marayu kuma alhali yana sane. Amma sai daga baya sai ya ce su yafe masa. Su kuma sakamakon suna jin tsoro sakamakon suna jin tsoro suka ce sun yafe amma ba zuciyarsu ba hakan ta ba haka ba zuciyarsu ba ta so ba ce wanda duk ya ci dukiyar marayu ya ci wuta jahannama ne a cikin cikinsa wuta kake ci ba abinci ba idan abinci ka saya da shi in tufa ka saya da shi ma suturar ka wuta kake sawa ba sutura ba duk abin da kai da dukiyar marayu wuta ka yi wa kanka kuma zancen siya kawo cefane kuma cefanen da yake kawowa baya isa amma yana kawowa shinkafa da yawa shine sai muke ragewa shinkafar kama ki kare azumin ki ba mu kama ci karshen zakkafai da ba sai suke ragewa shinkafa saboda ta yi yawa wanda yake kawowa sai suke amfani da wannan ga sai su sayar wanda suka rage ne ba ta faɗi wannan ba sai su yi amfani da shi wajen sayan clean su yi sai su yi amfani da shi ne wajen sayan kili da sabulu sai su yi ƴaƴansu amfani da shi sakamakon wancan da aka kawo ba zai ba ba su sabulu da kilin ba shinkafa kuma ta yi yawa maybe ba ta faɗi wannan dan yafcewa ba suna yafcewa sai su yi sabulu da kilin amma amfani ya to menene hukuncin hakan da suke yi
irin wannan matsalar sai a zauna da mai gida tunda har zai iya kawo isasshiyar shinkafa har ta yi tazara to a gaya masa cewa shinkafar tana mana yawa amma za mu yi canji da filin da omo zamantakewa ta cikin gida wata aba ce da yarjejeniya ake nema ko kuma mai tattaunawa tsakaninki da abokin zamanki ki fito masa fili ga bukatunki shi kuma ya yassare miki ki abin da ya dace da ake kawo miki shika- shinkafa har ki ci har ta yi saura don Allah biki daga hannunki kin yi godiya wa Allah subhanahu wata'ala ba a cikin gurin nan yanzu don Allah wanda ba a- ba a kawo musu shinkafar ba su fi yawa da wanda ake kawo musu ba gayar ma kadai babu kayan haɗin in aka kawo miki ki gode wa Allah mazajen nan fa yanzu sun yi nisa fa ba sa fa jin kira tunda har kika san shinkafar ki ciki wa Allah subhanahu wata'ala godiya wala Allah wataran sai a kawo miki sauran abubuwan ma da babu mata kar mu zama masu rauni sana'an nan da aka ce mu nema mu yi kokari mu ga mu kuma mu samar da sabulu da oman mana tunda har abinci an dauke miki to yi kokari man ke ki nemi sabulu da oma ni ina ganin wannan shine maslaha ni kusan bana ba da fatawar aje a sai da abincin mai gida aje a nemi maslaha da shi in ya yadda sai a yi abin da ya dace wallahu ta'ala wa alam
na to kun ji amsar da malama ta bayar ga wayannan tambayoyi guda uku da muka samu kuma da gaskiya abin da malama ta bada kan wace mu ne mata akwai hanyoyi da dama da kake isar da wani sako ka ga yaya shi abokin zaman naka ya lamunta ko bai lamunta ba yanzu misali kamar mu ne za mu fito nan wajen tafsir ko za mu yi kwana da mazajen mu cimce to salamu alaikum baban wani ko wani ko kaza duk iya son da ke gaya mishi to mun tafi wajen tafsir sai abin da hali yayi wala Allah muka tashi za mu ce za mu tsaya mitin a wala Allah muka tashi za a ce ana san ganin ma office wala Allah muka tashi wata hidimar mu ta marayu za ta iya tasowa mu yi wani wajen to insha Allah duka wani idan ya tashi za mu yi amma in bai iya bai taso ba za mu dawo gida to idan kika tashi daga tafsir ko da ya ganki a wani lintsin duk wani anguwa dama kin yi wannan jawabi kin gaya masa za ki iya wucewa amma ke sai ki ce amma zan je gidan maman ummi to daga gidan maman ummi da kika nema iya nan aka barki na tafi masallaci daga masallaci ba a ce ki je ko duk wanda kika taka ba ki tambaye shi ba kuma wata hikima da ban mayi idan za ki fita anguwa ce wani to zan je ni kasuwar kaji misali daga nan amma- gidan su ummi amma idan na shiga akwai wadda muke zumunci da su zan dan shiga mu gaggaisa gaisuwar ramadan ba ki faɗi adadin gida ba idan kika dama ce ki je gida hamsin wallahi saboda mi iya kin ce ariyar kasuwar kaji wa'anda muke gaisawa da su da da na kafin na tashi zan shiga mu yi ziyarar azumi mu gaisa kin ga wani kina da mi kina da lasisin da zaki karaɗe kasuwar kaji khafatan haka ake yi da gaskiya haka ake yi sai da wata sai kin yi wata hikimar sannan in ba haka ba sai ki shiga sai ki shiga zunubi saboda mi kin tambayi nan gidan sai kika yi aran hannu sai ko gaba da mijin a can kin ga kin zama mi a shaida ma yawon kike in kin dan fita iya har kullum saboda za ka iya tashi na bagatatan fitar ko dama ina ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ce to ai yabe mu Allah ya kiyaye Allah kai ku lafiya to sai mun dawo to duk fa kun da ya taso mun za mu wuce to za mu wuce to dira da na faɗi wannan ha ha sai da mai ya kare na san bi duk kun da inje ina da lasisi amma wala wani gun idan kika ce bala'i kika nemo kada ki ce ki ce a ai da naje ni mun tafi ya gungiyance muka yi kaza muka yi kaza amma baki nemi izinin kungiya za ta iya kiran tafiya ku ka sa a kowane lokaci ba in na rana rana ke tambaya kuma tunda kika shiga kika tambaya shikenan tikiti ya zamu amma in na rana rana na kike tambaya wala jirgin tambaya ba ko zaki je ki ba mu kuma kar mu ce a kungiya to mu kuma baki shigo kaza ba kin yi laifi kin ga kiyana kika bata dan haka mu riga neman izini domin mi mu gudu tare mu tsira tare da mu da duk aikin da muke so mu aikata a garin aikin neman lada sai a miya je a samu me sai a ce a samu zunubi da za a halaka to ubangiji Allah datar da mu ubangiji Allah sa duka abin da muka ci mu yi amfani da shi Allah sa mu da cikin mizanin alhasanat ya addu'a ku Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma inna nas'aluka li annaka anta Allah la ilaha illa anta al-Mannan badi'us samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله ƴan uwan musulmi da suka riga mu zuwa gidan gaskiya tun daga zamanin annabi Adam alaihi salatu wassalam ubangiji Allah ka ji kansu da rahama Allah ka gafarta musu iyayenmu da kakanninmu da yayanmu da kannanmu da malamanmu da ƴaƴayenmu da jikokinmu Allah ka rayuwar mu albarka mu da muke da rai idan ta mata zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani mazaje mu ya Allah da suke ba mu umarni muke fita mu je mu nemi ilimi ya Allah ka rayuwar su albarka Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka azurta su da halal siyar da mu halal shayar da mu halal ya Allah Allah ka ba mu ikon sauke nauyi a gare su ya Allah Allah ka ba mu ikon sauke nauyi a gare su domin samu aljanna ya rabbil alamin Allah ka ba mu ikon tiya su su ma su samu aljanna wajen iyayen su ya Allah dukkan wata wata fitina ta cikin kowane gida wanda suke da shi da wanda ba ta da shi ubangiji ya Allah ka kawo ɗauki a cikin hidima Allah ka shirya mana zuri'ar mu ya Allah wa'anda suka sawa kan hanya Allah ka shirye su masu karatu ko a gida ko a wasu wadatai Allah ka shirya mana suka ƙara saka masu tsoron ka a cikin zuciyarsu ya rabbil alamin wa'anda suke da aure ƴaƴanmu Allah ka ba su zaman lafiya da mazajen su mu da muke da aure da mazajen mu tsofaffi Allah ka ƙara mana zaman lafiya Allah ka ƙara musu san mu a cikin zukatan su ya Allah Allah ka ƙara musu san mu a cikin zukatan su ya Allah Allah ka ƙara musu san masu cikin zukatan ya Allah ka ba su iko su ƙaro ce bane ya Allah Allah ka ba su iko su ƙaro ce bane ya Allah mu da muke ta yawon neman karatu muke ta yawon neman sana'a Allah ka sa albarka a cikin wannan sana'a ta mu domin mu ma mu taimaka mu samu lada a cikin wannan wata mai alfarma ya rabbil alamin ubangiji Allah wannan masallaci mai tarin albarka Allah ka sa masu ladan su da mu da muke cikin wannan masallaci da yan midiya da masu sauraron mu a wajen ubangiji Allah ka sa mu a cikin mizanin hasan ya rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin العالمين